بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ta bi ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya da darasi na ɗari da sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na alwadi اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان inda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na hudu ya fata binin jama'a muna cikin kitabul hajji inda za mu tashi darasi na ɗari da sha takwas shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da saba'in da bakwai muna roƙo Allah madaukakin sarki a agaza mana mala yace babu jawazil umrati fi ashhurul hajj babu da yake magana akan halalci na yin umara a cikin watannin hajji halalcin yin umara a watannin hajji da Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala ziyada fil hajj to nan wadannan mun fada wadanni ne guda uku ya fara daga shawwal zulqa'ada sai ne zulhijja shine wadannan wadannan masu albarka maliki an ibn abbas radiyallahu anhu ba kana قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للصبح راجعه annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi ya gabato shi da sahabbansa a safiyar kwana na hudu na hudu gami ga watan zulhijja dama kwana goma zulhijja su ne cikon kwanakin da za a kasance na ne a shirul hajji sai ce yulambuna fil hajji suna yin talbiya na hajji suna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik fa amara ma an yaj'aluha umra sai annabi ya umarce su da su mai ita umara illa man ma'ahu hadi sai dai wanda ya tawo tare da shi akwai hadaya duk wanda ya akwai hadaya a tare da shi kaga wannan shi kirani zai yi ba tare da ya warware ba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne abin da wato hadisi ya kunsa wannan kai tsaye ya nuna mana akan halaccin yin umara a cikin kwanakin aikin hajji domin kaga ai annabi ya taba tambayar suraqatu bin malik domin ya yi rayuwa irin ta jahiliya yana cikin wanda suka rayu rayuwa irin ta jahiliya sannan ya san wato wato al'amuran jahiliya ciki da bai shi suraqatu ibn malik to sai annabi alaihi salatu wassalam yayi mata tambayoyi ko kuma lokacin da shi sa'a suraka dan mali kamar mun biya hadisin a baya shi yawa annabi tambaya dangane da shigar umara a cikin watannin aikin haji da annabi ya baki amsa sai yake cewa ahiya qasatu bi hada al-ami amlin abadi in da ku iya tuno hadisin cewa wannan hukuncin ya shafi aikin haji ne ya shafi wato wannan shekarar ne kawai ko ku har abada sai annabi alaihi salatu wasallam ya baki amsa da cewa wato har abada domin suna kudin da cewa su a gurinsu baya halatta mutum ya yi umara a kwanakin aikin hajji a wajen yan jahiliya da sai annabi alaihi salatu wasallam ya soke wannan matsalar ya bakin baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tabi'ahu wahidatin bil ukhra annabi ya shigar da hannunsa ɗaya cikin ɗaya kamar yadda muka biya a hadisin cewa ya ce dakalatul umratu fil hajji ila yawmil qiyama cewa umra ta shiga aikin hajji har kiyama ta dai domin ya tambaya an za ku iya tuno hadisin cewa wannan shekarar ya shafa kawai amlin abadi sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce wannan lil abadi har abada dakalat al umratu fil hajji ila min qiyamah iya wannan ya nuna ba halaccin yin tamattu'i da kuma mi kirani wayannan abubuwan guda biyu to hadisin ya koyar da mu halaccin wannan zana abu na biyu ya nuna mana akan cewa lallai ilimin ibnu abbas yana da fadi sannan kuma ya nuna ma da yadda ibn abbas yadda ilimin sa yake ya amfanar da almajiransa su ne tabi'ai domin tabi'ai sun koyi karatu gurin ibn abbas sosai shine abin da ake faɗa duk baiwar da Allah ya ba to kai kokari ka ga an amfana ka zama tafi duk wanda yake da wani ilimi da ba a amfana da shi ya zama zero to ake duk baiwar da Allah ya ba to wasu su amfana to wannan hadisin ya koyar da mu wannan falalar hadisi na gaba ibn Abbas radiyallahu anhu ma ana abi jamrata shine Nasr bin Imran az-Zubai kana tamattu fa nahani nasu na yi yin tamattu sai mutane suka hana ni kun ji kalmar ko zai yi tamattu sai aka hane shi yace fa ta alfi ibn Abbas ba amarani na je na tambayi ibn Abbas ya rasu ya mai ibn Abbas zan iya yin tamattu'i shi kuma yake min na dine ne fara'aitu fil manami kawai ya kwanta bacci sai gani ka anna rajulan yaqulu li hajjun mabrur mabrur kai ka ce wani mutum yana cewa da ni a baccin na da sai ga wani mutum yana cewa da ni hajjin ka hajji ne mabrur me kuma annabi ya ce wa hajjin mabrur حج مبرور ليس له جزاء الا الجنه في حج مبرور kuka tantan aikin hajji lafiyayye ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba haka annabi to sai ji ana cewa da shi a wannan bacin hajjun mabruru hajjin ka mabrur ne wanda annabi yake sakamakon sa aljanna kuma shi da wasu ne da wasu suke hana shi to me ya faru sai wa umratun mutaqabbala sannan kuma umara ta karɓaɓɓiya ce yace ba kamar ibn abbas nazo na ba na da abbas labari fa kana yace sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace to abdullah da abbas yace ai aikin da kake yi yin umaran sunna annabi ne fa kana din jeje da ni a kima indi daya anan daya ka jira ni kamar ka je ka kai wa mutum sako bayan kun gaisa ya ce dan jira ina zuwa yace ba'da al ba'da al laka saman min mali ya rabi ya ban miji jira ni in je ka koma wani kaso daga cikin dukiya ta ba ta a matsayin guziri ba ka je kai umarar kamana age ya ƙara karfafa sa kenan cewa bayan sunna annabi ne kuma ga guziri shine anan iyayen mu suka samu wato aka samu irin wannan sunnar in ka je ka gaya mutum za ka umara ko aikin haji ko ka bi shi kuɗi zai baka wani abu sai ga ko aisha ruwa ga wannan aisha ruwa to kaga ibnu abbas yace jira shi je ya fito yana zuwa da ya tashi fitowa sai ka masa wato guduri na'am kana shuba shuba a rawi wanda ya ruwaya wanda ya ruwaya daga gare shi yace fa qultu lima sai nace saboda ni fa kala wato saboda ni ka bashi yace da ru'yal lati ra'ayni saboda ni ba ka wannan kudi yace saboda mafarkin da nayi cewa na yi mafarki dalili shine ya tabbata wato a hadisi ingantacce cewa idan karshen zamani ya zo ko kuma ba ma karshen zamani ba shi mafarkin mutanen kirki wani yanki ne daga yankin annabta yanki ne daga yankin annabta to haka karshen zamanin bayan yanzu bara mu dire za mu koya daga hadisan akwai wannan magana da za mu magana a kanta cewa wato akwai yin mutum ya yi mafarki ya dace kuma da wani abu ne shari'a wannan har kiyama ta tashi ba a kore idan mutum ya yi mafarki ya gaya ba mafarkin idan ka ji ya yi muwafaka da abin da bai saba wa jara'a ba to ana karfafa su a kai amma idan mafarki ya saba wa jara'a annabi alaihi salatu wasalam to ba za a karbe shi ba za a ce mai shedan sannan abu na biyu idan ka tashi mafarki za a fassara ba to ka samu mutumin kirki kuma malami dan kaje ka samu wani hadisin Tirmidhi annabi ya ce mafarki a kafar tsuntsu yake shi kuma tsuntsu baya zama a rige daya daga wannan rijin sai koma wancan idan ka take ka je gurin mutumin banza ya ba fassara dole ya fassara abin haka zai ba hadisi ne ingantacce yana na a Tirmidhi ai ka ga wani bawan Allah da shi ne shi shi to yake wa Imam Shafi Muhammad bin Idris Shafi na yi mafarki na san kiran sallah sai Imam Shafi ne shi shi aikin hajji za ka shi ne fasara wani matashi shi ma ya je ce na yi mafarki ina kiran sallah sai ce sata za ka kuma yake ba hannu ba za a za a hukunta ka kuma wallahi shi ne ta kawo shi wannan ba jimawa aka biya masa aikin hajji da ba zai ba shi kuma wanda ya je dauko kayan mutane aka yi hukunta shi an fahimta da kyau ko shi sa in kana so ka zauna lafiya idan kai mafarki mara kyau kar ka ga kowa ka nemi tsayi kawai bare kuwa Muhammadu Imamu Shafi'i shi kadai jiki kaga da abu ɗaya ne amma fasara daban-daban abu ɗaya ne amma fasara daban-daban saboda haka shi mafarki wanda wanda ka je ka samu ai bayan abinda Allah ya sanar da shi kuma yana la'akari da waye ka yi da menene da ka zo kamar abin da ƴan bugu ke kira psychology ya kamata wanda zai fassara mafarki ya rabu yana da ilimin nan sosai yana da ilimin nan cewa idan mutum ya zo ya kalli yanayin da da yadda abubuwan aga wanda ya yi yanzu misali mutum ne ya yi ya tabo walima aka aka masa babu shi aka yi nama an dade ba gama ba nama rago na kaza to insha Allah ya kwanta wani zai mabarki mabarki ana cikin ruwa da lemo don bai ja ruwa ba shi ruwa yanzu yake zai wannan mafarkin saboda shi ya gaba da hadisin nafsi ne ya yi hali an mariya da nama ne mai ku zai mafarki ya ana ta asirin kul zai ga yadda ana ya iyo a ciki to mu ana ta bukatar balin kwararren da zai fassara ba tunda muka zuwa suratul yusuf kun ba za ku manta ba an ba da misalai yadda wasu suka fassara wasu abubuwa ajira to saboda haka wannan shine hadisi na gaba babu taqyidil hadi babu da yake magana wannan kamar yadda na faɗa hadisin ya zo da akwai ruwayoyi daban-daban amma akwai ruwa da ta zuwa kan cewa ƙarshen zamani idan wato shi mafarki na gaskiya mafarki kai wato in dai mutumin kirki ya fassara yana zama gaskiya yana zama abin da ya fassara sannan kuma wani yanki ne daga yankin annabta guda arba'in da shida haka yanzu a hadisi yanki ne daga yankin annabta guda arba'in da shida wato wanda zai fassara mafarki yana buƙatar wanda ba maƙaryaci ba kai tsaye sannan mutumin kirki mai kwatantawa adali adali ko ba shi ne wanda baya sabo ba a yanzu to alƙiran da sirran da yake shi ya ce ne da adali duk fasarar da aka ce adali ana nufin wanda baya sabo to annabawa ke babu wannan fasara babu taqlidi al-hadi wa i'aruhu inda al-ihram babu da yake magana akan sanya alama ga hadaya mun ba da wannan misalin a baya sanya alama ga hadaya dabbar da za a yanka sannan kuma wa shi'aruhu inda al-ihram da girmama wannan abin wato inda al-ihram a haram sanya wata alama ta da ta ce ta da har zuwa haram shine muka bada misali muka ce idan ba da barayi na da ɗan fashin da in suka ga dabba ta tawo da alama ta kalli a wuyan da aikin hajji ba ta kawa zai ce wannan ta Allah ne amma kai yanzu a masallaci wani zai dauke ba waya kaga barayin da ba sun fune yanzu imani ko a masallaci to to banda ga a makabarta kana kokarin za wani kabari na zare ma waya akwai wanda aka yi mana mahaifin su zai sa kabari aka zare ma waya arewa ke yasa a karatun mu na jiya muke wala shekaran jiya kai cewa an zaka ba Allah ka bi shi kawai dan ba abin da za a fasa idan ka mutu wallahi kana kana ana kai ka makabarta wani yana tsora business din wataƙila har da ɗanka yana gaya muku cewa ko rufe wannan kwantena yanzu sai bayan ka za a kira ku shi kenan kawai ba abin da za a fara عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جريج قال حدثني على عن ابن عباس اذا طاف بالبيت اذا يتاكي اذا يتوافي غداكن الله to sai ce baka da Allah duk wanda yake gama da wafin da to baka da Allah ya gama umaransa wa kuntu sai nace min aina qala adam ibn abbas kaga hadathani ala ali ibn abbas ga ibn ali adawu ya zantar da shi kuma daga malamin sa dan abbas yace ila dafa bil baiti baka da Allah idan ya tawafi ga dakin Allah to ya warware kayan sa abin nufi zai yayi umara fa kuntu fi nadi min aina qala hada ibn abbas a ila ibn abbas ya bada kana yace min qauli allah ta'ala ko kuma daga ina ibn abbas ya samu dalilin fadin sa akan wannan magana yace daga fadin allah thumma mahilluha ila albayt al-atiq sannan su kora dabba ka zuwa ga daki mai albarma kaga wannan yana ma magana akan aikin hajji kenan ya warware ihramin sa ba ma umara ake magana ba cewa duk wanda ya koro dabbarsa ba mun ce abubuwa da wake yi ranar sallah in za ku tuna abubuwa nawa hudu sai muka ce a cikin guda hudun nan idan yayi guda biyu baka da halla shi kenan sauran zai karasa da kayansa da gida an fahimta da kyau ko yawa da yayi jiba yayi yanka shi kenan me rage mata yanzu tawafi da aski to ba kuma zai karasa ta a sauran yanayi shi ne maganar da yake ya yi tawafi ya yi yanka dama dabbar kamar yadda muka faɗa da ta je harabi ba ana nufin sai ta je jikin ka'aba ba tana zuwa harabi to shine albaitu da ake tana zuwa nan ya isa shi kuma harabi duk wanda ya taɓa zuwa maka ai ya san suna sa alamu ma ballantana yanzu baka da wannan matsala kudin ka in dai ka sa a ciki aka zare a cikin kudin to an ba abin da ya kamata yi baka da matsala wa min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yana daga umarnin da annabi alaihi salatu wasallam ya wa sahabbansa cewa an yi hillu fi hajjatul wada su warware kayansa a hajjin bangwana da ba shi kadai yayi قلت في نفسي إنما كان ذلك بعد المعرف كان ابن عباس يراه قبل قبل وبعد wato yace hakan ya kasance qabla al-mu'arraf al-abun da ake nufi da al-mu'arraf shine an yi haka kafin tsayuwar arfa shine al-wuqufu bi alaba arfa yani la yadubu bil wajhi hadin illa halla zaka tawaful ladhi ba'da al-wuqufi bi arafa wato abin da ake nufi wai shine la yatubu bil baiti hajin kada ne aikin haji yayi tawafi fati illa Allah zaka tawaf alladhi ba'da al-wuquf bi arafa wato fati sai ya warware abin nufi sai ya fara yin umara zaka tawaful ladhi ba'da al-wuquf bi arafa wato sai ya fara yin umara shine aka ce wannan tawafin da yake yi da bayan yayi daiwa arfa shine ana nufin tawaful ifada ce abinda ma da yake so nuna mana anan shine cewa kulli inna ma kana dalika ba'da al-mu'arab hakan ya tabbata ne bayan an yi daiwa arfa قال كان ابن عباس يراه قبل wa ba'du shi ibn abbas yana ganin za a iya yin wannan tawafin qablu idan muka ce qablu muna magana akan tawafin da aka yi na tawakkuli idan kuma yace ba'du tawafin da aka yi na wato irani Allah ya sa kun fahimce ni domin a kirani abin da ake magana a kai shine dawafi guda ɗaya ya isi jirgi kun gane ko amma a kamar tuɗi sai ka yi guda biyu domin zai yi dawafi na ne na na na umaransa sannan kuma idan ya zo ya kulla niyya ranar takwas ga wata sai ya kuma wani mai dawafa shine kabul wa ba'da domin ibn abbas wato yana ganin yin da mafi kamar da muka ji a wata ruwa ya dasa ba ne ji bane sannan kuma yin kirani ba ne ji bane domin ji yayi shi in za ku iya tuna da din da ya wuce mun biya wannan to wayannan da muka biya guda biyu kaga mun karanto akan shi ibn Sirai a cikin isnadi ibn abbas ibn Sirai shi wannan ibnu jirai din shine ake kiran sa Abdul Malik bin Abdul Aziz mutumin Makka ne sannan yana cikin tabi'ai waɗanda suke wato fika sannan mutum ne wanda yake da yawan hadisai wasu malamai suka ce shine farko wanda ya fara tasnifi huwa awwal man sannafa kutuba shi ya fara tasnifi akwai wannan magana sannan yana cikin fuqaha wa ahlul hijaz duk mutanen hijaz gaba ɗaya yana cikin fukaha wanda suka san fikihu kuma sannan alaran mai ƙari ne tammi an fahimta da kyau ko imamu zahabi yana cewa ya ke yayin shekaru saba'in a cikin siyarwa a ranar dubala ya ce ya shekara saba'in shi wannan ibn jirai sannan shekarunsa daidai shekarun haihuwarsa da shekarar mutuwarsa daidai da abu hanifa an fahimta shekarar da aka haifi abu hanifa da shekarar da abu hanifa ya rasu duk tare ne kaga shekarar abu hanifa abu hanifa ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin to shi ma a shekara ta ɗari da hamsin daidai bayan hijira ya rasu shi ibnu jirage bayan shi sai a dawo ibnu ajira ba a da ibn abi rabah shi kuma ba kurai ne mutumin makka ana ce wata shaykhul islam wanda na ga mu yana da dan wato matsalar yanayin shanyewar jiki amma da bai hada ke karatu ko kuma ya rika fatawa ana yi masa alkunya da abu muhammad sannan shi ma fika ne faqihi na gaske yana da yawan hadisai sannan shi kuma tsakiyar lokacin kalibanci na sayyidina usman aka haife shi dan da bakin sa yake cewa na riski sahabbai malamai na cikin sahabbai sun haura ɗari biyu ka san yawan malaman ka yana nuna yawan karatun ka kuma to yana da malamai cikin sahabbai sun haura ɗari biyu shi sannan sai da mai da masallaci gurin kwanansa kawai tsawon shekara ashirin kullum a masallaci yake zama wannan bawan Allah shekara ishirin sir hada ibn abi rabah sannan idan yana sallah dauka za ka yi kafa wani abu aka yi saboda tsayawa kamar an kafa dirki dirki wata dirka kai sannan ya rasu a shekara ta ɗari da sha biyar bayan hijira shi hada ibn abi rabah kai ibn umar ko ibn abbas wata ran idan aka je musu fatawa sai tambaye ka ce daga ina kake kace daga maka sai ka ce ka tsallake sai ka tsallake a da ibn araba ka taho nan su ne malaman sa ba amma suna gani idan a da'u yana nan ba sai ka zo gurin mu ba ka tambaye shi a da ibn abi raba ka tambaye shi to kaga haka wata ran ya zo yana kewaya yana tawafi a a Ka'aba sai wani ya gana ta kaucewa sai ce waye wannan kuke kaucewa sai kai wannan babban malami kenan a cikin Makka shi ba koyi yana ganin ya wannan yana ganin sa in a ganin su ne ma ba ba za a ɗauke shi ko wata kila sadaka za a rika bari amma ya ga kowa matsayi yake wannan shi ne babban malami a wannan garin da kake gani kowa mubtil abdina kowa idan ya tashi fatawa ta ne ke gurin da yake zuwa wani mutum to shi ne ana yi guna ajira ba kaga wannan hadisin yana nuna mana akan cewa wajibin yin aiki da dalilan da suka zo a fili sannan kuma za a iya yi da hadi sahabbai za su iya yi da hadi don gano wani abu wanda ya fi saba karanta al-musannaf da ibnu abi shayba ko abdurrazzaq zai ga haka suna yi da hadi a junun babu tafsir bil umra babu da yake mana magana akan at-tafsir shine kwatkwat yayin da mutum zai umara sai ya rage gashi idan kaga kai aski na kwalkwal lokacin da zaka yi kamar tuni a ce ma shi wanda ya gudu dai idan akwai tazara misali tun farkon watan aikin hajji ne kamar a shawwal kuma ka san gashin ka yana fitowa da akwai wanda gashin sa baya fitowa to sai ya kwalkwali amma wanda ya san cewa a kwanakin aikin hajji ne to kamata ya yi kwalkwal shi ya fi kun fahimta da kyau ko kada ya kwace ni domin idan aka gama a lokacin da kai tahallul kubra kuma me za a ce ka fata ka za kiro ba abin da za a tsiro kuma gashin nan sai ya fito to shi za ka ce ya dan rage sama sama kawai kuma ba ya yi wannan tabi'a da wasu suke ba da za a samu wani ya zo kawai ya tsiri iya gaba da dan albakashi za ka wani suna zuwa da dan albakashi zai kira wani abu kawai ko dan baya ya dan tira wani ba wai yadda mata suke kira ammula shi ma haka ne yana har wayannan masu gashin da yawa suna wannan abu ba haka ake nufi ba ba ka yi yi ba saboda haka aski ake yi ko dai a yi taisayi ko kuma a yi kwalkwal shi ne yi an mu'awiya ta bin abi sufyan radiyallahu anhu qala qaddatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi misqatin mu'awiya kaga bayan sakatarancin ba ake mu'awiya wanza mu annabi yace na askewa annabi alaihi salatu wasallam gajin sa da almakashi shine misqat an fahimta da ku na ace masa gashin sa da almakai to kaga anan amma wanda irin aski yayi kasar na yi masa kwaskwar ko na rage masa gashin sa kenan ba duka ba to kaga anan sai na mu ya mu ya mun gano ya kafa hujja da aikin Annabi alaihi salatu wasalam da kuma koyi sannan hadisin ya nuna mana halaccin yin kwaskwat duk da cewa a cewa duka kwaryar mulo aikin hajji ya kuma lala saboda hadisin wa ibn umar da yace Annabi alaihi salatu wasalam ya haske gashin sa gaba ɗaya hajjatul wada yace Allahumma abil muhallikina اللهم ارحم المؤلفين قالوا والمقصرين sai da ya faɗa sa uku sane ce wal muqassiri saboda haka yin ƙwaryan mulu ya fi falala a aikin hajji amma ba a zaman gida ba sai dai mutum bai da lafiya kamar yadda ne dan boji bai faɗa a iya usunna cewa aikin ƙwaryan mulu a zaman gida yake bid'a ne me yasa saboda shi'ira ce alama ce ta wasu mutane amma mutum bai da lafiya ba komai yana da amosani ko wani abu ba komai kamar da imam Ahmad yake mana saboda alama ce ta ira ce ta kawari kawari dawa ne ke kwalkwale kawai to sai ba a so kai koyi kun fahimta da shagu yawa da cikin ɗalibin su kaga su kuma mutane ne masu zafin addini in mace ma da al'ada ce ta yi lalla saboda tsabar zafin addini to yi za ka hana kuma sannan kilabu ahlin nar haka annabi ya kira su karnukan wuta ne karnukan san wuta su ne kawali yi za ba a so a yi koyi da su an fahimta ko wannan shi ne na babu hilalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi babu da yake magana akan tarbiyya da annabi alaihi salatu wasalam wato da kuma adayarsa an anas bin malik radiyallahu anhu ma anhu qala kadima aliyun ala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-yaman sayyidina ali mun karanta wannan hadisi ya gabato gurin annabi alaihi salatu wasalam min al-yaman daga yaman fa qala sai annabi ya ce lima alanta da ne ka kullaniya da ne kai tarbiyarka ani yake ce ma a hallabi yin nabi sallallahu alaihi wasallam da abin da annabi ya kulla niyyar shi wa kana bi yake laula anna ma'iya la hadiya la ahlal ni ma ba dan na koro hadiya ba da na tunce kaya na nayi kamar shi kun bi wannan hadisin a baya cewa ko ba komai iya wannan ya nuna ma cewa in shi ma tabbata yana da falala ne me me yarin yawa kaga hadisin ya nuna mana cewa dan mutum bai koro hadayensa ba rashin koro hadaya ya halatta domin mafiya yawan sahabbai ba su koro ba a cikin sahabbai mutum uku kawai an muka faɗa iya karatun mu wanda suka koro hadaya sai sai na da suka zo daga baya amma ta iyalin zana na fadewa ita ba ta wanda ne dai sannan mun gane fitowar sayyidina ali Allah ya kara masa yadda sannan a ce ya halatta ka yi tamanni kun ga banda hadisin da muka biya a baya ya halatta ka yi burin wani abun alkhairi da ya kubuce ma ka ce ina ma kaza me yasa saboda annabi ya hana cewa laula ina ba to anan gurin ya halatta gurin alkhairi ya halatta kun fahimta wani abu ne sharri ne mutum ya zo ya sami ya ce wallahi da kare to shine ba kyau amma akan kubucewa wani aikin alkhairi wannan ya halatta ya halatta babu bayani adadin Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zamanihin da babu da yake magana akan adadin Umar da Annabi da lokacin da aka yi kun ga ibn bada baya sai da um Abdullahi da Umar Umar sa dubu aikin haji ko ya fi 70 ne 70 wasu suka ce guda 70 ne to Umar dubu to ana gaya ma in za a faɗi adadin Umar da Annabi za ka iyayen da yanzu ko a cikin masallacin nan za ka samu da yawa wanda wanda sun yi umara da yawa a cikin rayuwarsu da yawa to an Allah ya hore ba ai umara ba guri bane da mutum zai wakan karowa Allah umara ba ba guri bane da za ka wakan karowa sai Allah ya hore ba in mutum ya ji zai gane wato abin da ake faɗa ba fa tadakkuruna ma aqulu lakum sai ce an anas radiyallahu anhu kala in kamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'a umari annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi yayi umara guda hudu kun ji umara hudu annabi kulluhun nabi bil qa'da gaba ɗayan sa a watan bil qa'da annabi illa allati kanat ma hajjati amma banda banda wanda ya hada wato da aikin hajjinsa kaga wanda yayi aikin haji ai kaga ita ba za ka ce wa abin da ba domin kirani yayi kun fahimta da kyau ko sai yake banda wanda yayi aikin hajjin sa sai yake umratun min al-hudaybiyya ga ta farko bi al-ada umrar da aka yi a hudaybiyya a zulqa'da shekara ta nawa kai hudaybiyya shekara ta shida barakallahu fi sai yake wa umratun min al-aam al-muqbil da shekarar da ya a shekara mai zagewa shekara ta nawa kenan bakwai kaga yanzu tarihin lissafin cewa domin da aka hana su annabi yace kowa ya warware haramin za aka ce sai shekara mai zuwa suka ce za ka dawo za mu baka kai amma ba za ka zo da makamai ba haka aka yi kira ko kuma ya dawo din shekara mai dawowa kun ga shekara ta bakwai kenan a shekara ta bakwai banda wannan umarar da annabi ya kuma aka yi wani mai karfi da za mu gaya mana tarihi an yi a shekara ta bakwai ko yi shiru me kuma annabi ya yi a shekara ta bakwai ko me ba wai aikin hajji ba ko me a cikin tarihi da ake karantowa me annabi ya yi a shekara ta bakwai me aka yi حسبنا الله ونعم الوكيل ايه fatan ban kwana wani babban kwana a shekara ta bakwai abdullahi mala ya kuma khaibar barakallahu fi ka kusa ta littafi sai ka fara saboda haka khaibar kaga a shekara ta bakwai an yi khaibar ya yi khaibar to sai yace ka bi ta bakwai kenan ashe banda khaibar kuma annabi ya kuma umara wannan yana da kyau mu kiyaye sannan wa umratun min al-ji'rana da umara daga jirana na faɗin jirana wani guri ne a makka na faɗi ji wani karatu da muka yana cewa haitu ka sama ga na'ima hunai a nan aka raba ganimar hunai wa zai mana fi zulka'ada a watan zulka'ada a shekara ta nawa kenan kun yi giru a wata shekara aka yi hunai ne bari in dawo hunai ta فقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ita kuma shekara ta nawa kai dan Allah kar ai za ku kaci dan Allah a shekara ta nawa aka yi yakin gune na shekara ta shekara ta takwas barakallahu fi kaga shekara ta shida bakwai takwas bai kamata a manta wannan ba a ce a wayannan je shekarun ajira annabi je yayi umara kun bayyana da kyau ko mu je zuwa sai ce um wa umratan ma haddati da kuma umarar da yayi a aikin hajjin sa to a shekara ta nawa annabi yayi aikin hajji to kafin mutu a shekara ta takwas banda umara da annabi kuma me aka kuma yi shekara ta takwas ne annabi ne ƙarfi wanda ake ba da labari a shekara ta takwas fatahu makka barakallahu fi fatahu makka kun fahimta da kyau ko fatahu makka kai shi ma yanzu ka ba mu wasu abubuwa to sai shekara ta tara shekara ta tara annabi alaihi salatu wasalam bai je waje tura sai na abu karfi ya zama amirul hajji a wannan shekarar shi ma ka ga wannan kana so ka riƙe ai za ka riƙe wayannan shekarar saboda haka sai tura zai dawo kana matsayin amirul hajji shi ya ce sannan shekara ta goma kuma shi ne hajjatul wada shi ke na ko ya fita to sai ya ce ka zama wa umratun ma hajjati wannan ya fita mun kaga yanzu ka koma wannan ayar karshen la qad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama in sha Allah amina muhallikina ko ru'usakum wa muqassirina la takhafun ai da wannan bayanin da ake akan sulul hudaybiya kan hudaybiya mu ci gaba da karatu kaga um, hadisi na gaba zai ji bin arkam to kaga kafin mu wuce nan umara iza wallahi da naga satin da ya wuce wannan satin ana tsire wannan abin da harami wallahi mun da ne ta ta yawa sannan kuma da na gansu ana ta an nuno an shiga an shiga ana sallah duk mutum musulmin kirki zai ji daɗi da wannan an haɗe zau an koma normal ta ce wannan masifa kada Allah ya ƙara bai ta mata ana kwashe wannan abubuwan da suka ke ƙetare wato tare mutane cewa ba za ka ji jikin ma wato ka'aba ba ana ta wannan abubuwan mutane na ta murna to tun daga ranar fa har zuwa yanzu kullum mafarkin umara nake kuma za ta zo yanzu Allah kuwa saboda wato da yanzu Allah kuwa za ta zo wallahi tallahi daɗi ya kashe ni lokacin nan da naga ana kwashi saboda ai ba tashin hankali wallahi ba za ka gane wato tashin hankali bane sai in maka taɓa zuwa ba maka wai a ce maka yanzu ake wo social distance wani anan wani a can haba malam wanda maka tana ɗaya daga cikin wuraren da suke baka hoton kiyama hoto fa zallar hoto don aka yi wannan kuma al'amari ya lalata kowa ya koma yanzu ana ta tsawa mana da fari da baki kowa a da kuɗi to kaga wannan ziyarar umara in Allah ya hore ma ba Allah kalli domin da ba abin da ake kira umara a lugar ne ziyara in aka ce me ma'anar al'umratu a lugatan shine al-ziyara shine ma'anar umara an gane ko wasu kuma suka ce an ciro sunan ne daga imaratul masjidil haram wai raye masallaci ne alfarma raye masallaci ne alfarma amma a shari'a abin da ake nufi da umara shine ziyaratul baitul harami bi shuru'in makhsusa ziyarar ɗaki mai alfarama da wasu sharaɗai ke mantattu su ne wanda suke wancan rukunan guda uku ko shi ne umara Allah ya azurta mu ne mare yake hadisi na gaba an zai da harkar ɗari bakwai da tamanin da uku ila lahu an zai da shi kam ga zallabi kun ga mun ji umara to ga wani ƙarin hasken makarantar kam ga zallabi sallallahu alaihi wasallam yin gaswa wai ya ƙoƙi nawa annabi ya yi kala kaga malam sallabi bawa Allah Allah ya tara masa lafiya ya yi da tafai yawa sallabi da aka yi taraba da tafan sa al-iman bi yawmil akhir wata shekara wasu bayan Allah suka fiya aka yi tarabawa yana da littattafai al-iman bil qadari al-iman bil malaika al-iman bil yawmil akhir haka haka yayi littattafai masu kyau sannan kuma yana daga zuwa bin nabi sallallahu alaihi wasallam mujalladi ɗaya ya kokin annabi ya yi sannan yana da asiratun nabawiya yana cikin sirorin da aka ce ingantaccen sirori da mutum ya ɗauka ya karanta ya yi bincike mai kyau sallali yana nan da ransa to sai yake ya koki nawa annabi alaihi salatu wasalam sai ya tsare yake tis'a ashara ya koki sha tara annabi za ka ce yaki shine wanda aka fita gwabzawa tsakanin su da kafirai amma annabi na ciki sariya kuma ba shi wanda ya aika dan kan wani ya takura duk wanda annabi ya aika baya ciki ko aka tafi ko da yana raye a lokacin ba sunansa ga zuwa ba sunansa sariya tawaga annabi ya aika amma ga zuwa shine annabi na ciki ko da ba gwabza ba kamar ta buka kaga ba gwabza ba amma da shi ai yawwa to sai dai malamai sun yi sabani akan yakokin da aka yi kun fahimta da yau wasu sun ce sha tara wasu sun ce sha bakwai ko kuma ishirin da biyar kai wasu kuma sun ce ishirin da bakwai an fahimta da yau kun ga akwai maganganu guda nawa uku sha tara ashirin da biyar ashirin da bakwai wannan shi ne maganganun malamai amma da yanzu nan mun bi ila kam ka zauta an jama'ahu sai aka tambaye shi aka ce to kai kuma ya koki no kai tare da annabi kai shi zai limin arkam yana cikin halin bai ne alin ce saba ashara ni dai da ni an yi goma sha bakwai ila sai aka ce ba ayyum kanan awwal to ne ne na farko awwal na me wannan annabi ya fara ko ko wanda ya fara zuwa shi sai ya al'usaira aw al'ushaira sai ba ta shaka rawi shi rawi da yake wani ya ce yake kira usaira ko kuma ushaira bisi aw bishi shike domin kaga in aka ce da annabi na farko ai ba wannan ne na farko ba ko yawa da hadisi na gaba zai yi bin harkar annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam to a wannan hadisin za mu gane cewa kafin mu wuce cewa annabi alaihi salatu wa sallam bai taɓa yin wani aikin hajji ba in ba guda ɗaya ba kuma shi kuma shi ma ya yi shi bayan fatahu makka sannan abu na biyu za mu gane a ake sahabbai suna albahari da yin yaƙi tare da annabi alaihi salatu wa sallam da shi har ana faɗar guda nawa kai tare da annabi sannan abu na uku mun ji adadin umar da annabi Allah ya gode ba kai dai umara kwarai ko an zai jina an kama annan nabi sallallahu alaihi wasallam ga zafi ta ashara gazwa annabi yayi wato ya koki goma sha tara wa annahu hajja ba'da ma hajara hajjatan wahida aka ce kuma ya yi aikin hajji ne bayan ya yi hijira aikin hajji guda ɗaya shi ne wanda lam ya hujja ba'da ha kuma bayan wannan bai fara aikin hajji ba shine hajjatul wada'a hajjin ban kwana ana Abdullahi bin Umar wa Aisha an mujahid kun ji ko mujahid din nan shine ibnu jabal shi ma babban malami ne bari mu ji waye dan ba mu taba zuwa kansa ba to an fahimta da yau ku ba mu taba zuwa kansa ba shi ne ake ce masa shaykhul qura wal mufassiri alaran ma ne jami sannan kuma shugaban ba tafsiri na lokacin sa mujahid ibnu jabal sannan ana yi masa alkunya da abul hajjaj al-makki sannan mabararren bawa ne na sa'id ibn abi sa'id al-bakhduri ana ce masa kuma abdullahi bin sa'id al-qari wasu kuma kace a maulan maulan qais bin al-harith ne al-makhdumi yayi ruwayoyi da yawa daga ibn abbas masu yawan gaske ba sannan a gurin sa ya koyi al-qur'ani da tafsiri da fiqh duk a gurin ibn abbas sufyan al-thawri yana cewa kudu tafsira min arba'a bai Allah ku je ku koyo tafsiri a gurin mutum hudu inji su ya sauri yace na farkon su mujahid na biyu sa'id bin jubayr na uku ikrima na hudu da haq yace wayannan mutum hudun in tafsiri za ku koyar da gurin shi mujahid sai da sauke tafsiri a gaban ibnu abbas da uku idan da fatiha zuwa min al-jannati wa an-nar sai kuma dawowa sai da yinsa uku a gaban ibn abbas shi za akwai wata masu akwai wani tafsiri masu a ce ko ni ina da ji mujalladi ina ji goma sha biyu ne masu a ce kawai cewa wato mufassiruna na makka su wa'annan din ne al-mufassiruna na makka wanda suke malaman tafsiri na makka su mujahid ne su yi kuni sa'idu bin zubair duka littafin ya yi kyau idan ka ɗauko sai ka ji magana wani akan aya kaza sai ka dawo kuma gurin tafsirin sa'idu bin zubair sai ka ji me yake ji kuma akan kaza shi ne za ku ji malamai suna ta bayani cewa ai wani ba kaza yake to irin wannan mawdu'at ne encyclopedia na malaman baka akan tafsiri to wannan shi ne imamu katada yana cewa imamu katada yana cewa da bakinsa yake cewa a alamu man bayyana bil halali wal haram az-zuhud yace a wanda suka rage a duniya wanda suka san halal da haram shine imamu az-zuhud wannan malamin da muka yi taba bayanin cewa shi saboda tsaba karatu ba ta zai da sabbi dan Allah ka tsaro min jijiyoyi guda uku mu zama mu hudu saboda ta ce wani da taban labirarin da ce kishiyoyinta ta ce ita wallahi gwara a ƙaro kishiyoyi da wa'annan da taban saboda kullum karatu ne ta ce idan ka karo uku dole ka raba mana kwana ka ji ba yi wata ka je ka kwana man kai ta kwanan ka a ciki ba abin da ya mata zai amma ita zuwa da ta kama korafin cewa dan Allah ya karo wasu matan domin ita wannan to kishiyoyi ne da ba za ki gargiba da su ba littafi ya rage da shi dole ji hakura ta ce da Allah ƙaro mata ta ce cewa ma dai wallahi ita cijiyoyi guda uku sun biya mata da waɗannan littattafan haka ta faɗi jinsin magana to shi ne imamu zuhuri wa alama man bakiya bil qur'ani kuma mujahid imamu qatada yace wanda suke raguwa a wanda suka san qur'ani a rayi yanzu shine mujahid sai da ya kai shekara tamanin da uku a duniya sannan Allah ya karɓi rayuwarsa amma ya hayar kaɗan da shi da wasu zaskafiya ya rasu ne a shekara ta wato ɗari da hudu bayan hijira wasu kuma suka faɗi saɓanin haka wannan shi ne to imamu mujahid mutum ne yake ka je zuwa an ce min lokaci ya yi mai sauri mu kara ku bara ku ji ne ya faru قال يجي دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد yace ni da urwa dan zubair mun shiga masallaci da muka shiga masallaci arabi kenan bai za abdullahi bin umar jalisun ila hujrati aisha sai muka hango dan umar a zaune a cikin wato a gefen ɗakin na na aisha wai da na su bi salluna fil masjid salatar duha kawai sai muka ga wasu mutane suna sallar walha a cikin masallacin jam'i ne a rarraba ne wallahu a'lam fata Allahu an salati sai muka yi wa Abdullahi dan Umar tambaya cewa wancan sallar da wancan suke yi na walaha me matsayin ta fa kana fi ne bid'atu wannan abin da suke yi bid'a ne in ji ibn Umar yo walaha jan hada da liman sai ce bid'a ne in ji ibn Umar abin nufi annabi bai haka ba sun makala sannan sai ce lahu sun makala lahu sannan ya ce da shi bai gaba tambaya ba kani ake mara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko umara nawa annabi yake ko ga mahalli jayi ko kana da yake arba'a guda hudu yake bi karo da magana zaid bin arqam ba hudu amma ba za ku ji sabani kana da yake arba'a ihdahun nabi rajab to ga sabani ya zo ɗaya kuma yayi da ne a rajab fakarina annabun da alaihi ɗaliban sun kace mu kuma mun taɓa jin cewa ba guda hudu yayi ba amma muna kyawar tun da malamin mu ne liman rabi sai muka shiru kana jin ce wa sami'na tinana aisha sai muka jiyo tun da a jikin ɗakin na na aisha yake wasu ma suka ce a bakin kofa sai muka jiyo asuwaki shine istina goga asuwakin na na aisha muka dan jiyo motsinsa ummul mu'minin bil hujra a cikin daki fa kana urwa sai urwa yace ya umma ya ce umma ta domin shi dan gidan asma'u ne ko kuma asma'u ya ruwan na nayi da kuma yana cikin manyan ɗaliban da dama mun ce idan kana neman ilimin na da ya gurin mutum uku zaka nema yawwa ya ummul mu'minin ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman ina jin abu abu abin da abu abdurrahman yake faɗa na cewa wai annabi yayi aiki yayi umararsa guda hudu sannan sai kuma yayi da rajab alin sai sai ma ya kulu ne yake dan ka dan ka tabbatar da tabbuci ke ala sai urwa yake ya kulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar arba'a umrati wai ce waye annabi yayi umara guda hudu idan wunna fi rajab ɗaya daga cikin su kuma yayi a rajab kala sai ta ce yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya jira abu abdurrahman Allah ya yafe maka ma kamara umratan illa wa huwa shahidi ka duba kai da haulu la kuwa tace ba wata umara da annabi ya taba yi ba sai yana gurin na yadda da wannan in ji na na yadda kaga ta tabbatar masa da daraja shi ne a nan aka samu idan mutum ya zo ya burin shi ba ta ji ake a ce wallahi tun daga bismillah gaba ɗaya mu nan da ya to wannan dama zuwa kai da niyyar da kaɗa shi an fahimta kamar yadda wani malamin larabci yana nan da ranzaba na kudu sunan ba wani ya zo ya kuri zance kai ana zuwa kan nan nan wallahi na miƙewa sai ce an tafi wadin wal mawdu'u fi wadin akhar al'amari yana da kuma Profesa wato adar yanar cewa yana nan a manar jirgin da ya ce an tafi wadin wal mawdu'u fi wadin asa kaga wanda ai ka rushe mutum ka daga daga zaki ka ji aikin daga bismillah gaba ɗaya shi ke kai to wannan ke to mutum ya dana ma ko da ba ko ka taɓa yi wani abu to haka zai ba sai ce sai ta ce to illa wa huwa jahil wa ma atamara fi rajabin aqu sai kaga ta tu ta tsora shi ta ba shi ilimin sa cewa annabi bai taba wata umara ba ba sai Abdullahi da Umar Abu Abdurrahman haka ba take ba sai yana kula amma ba annabi bai taba yi umara dan Allah wannan gyaran bai ba yayi sai cewa ba malama gaba take ne tace amma ba nan bai taba yin umara a rajin ba kaga me take so ta tabbatar da cewa mantawa yayi bai taba yin umara a rajin ba kaga wata magana ta zai bin alƙaw ita ce duka azurka da aka yi ta sai wanda ya hada da da wannan to me za mu koya a nan abubuwa da yawa na farko fikihun na na aisha da yadda take wa ma wato sahabbai iske da raki yana ɗaya da cikin abubuwan da malamai suke kawowa saboda girman ilimin na na aisha iske da raki take kun san al-mustadrak shine bayan ka gama abu a zo a yi istidraki shine a yi ƙarin bayani akan abin da ka manta ko al-mustadrak na Imam al-Hakim ai yayi ne akan wani littafi ne ta al-mustadrak waye wai istidraki a sani al-mustadrak ba za ku kace ka malama ba za ku kace ka shi ma ya yi ne akan iski da raki da yawa wasu malamai da suka yi littafi to sai mu ji nawa yi to kaga ana ga ta ne wata abai sannan abu na biyu da zamu koya a hadisin shi ne wani matsala tana iya rike cewa wasu sahabbai ko su manta wani abu domin ga tana na ga ta tabbatar da haka akan Abdullahi ibn Umar duk da yake yake da falala sai Allah ya masa rahama Allah ya yi wa Abu Abdurrahman rama amma ba annabi bai taba yin umara a cikin watan rajab shike amma ba ba shi aka yi kai yanzu umara a rajab ba ba kai duk watan ne ana umara ko ana yi mun biya wannan a baya to wannan shi ne abubuwan da muka fara ne dai Allah ya ba mu ladan da wanda muka kuskure Allah ya ji mana alatin nam mijin biza halaccin mijin biza gaskiya ban sani ba to kake ji na sani ban sani ba saboda kaga al'amari ne da yana buƙatar bayani sannan kuma kamar na sha gaya ma irin wayan abubuwan ko na ja faɗa idan ya jagu dokar wata ƙasa kun fahimta da kyau ku to ba ka saurin yanke hukunci idan misali kasar saudiya ta sa wasu dokoki da kaza da kaza da kaza kawai ba zai yi ni ina zaune a nan ban san komai ba zuwa ce ya halatta ko bai halatta ba ba da wannan wurin ya kamata a tambayi wasu ni ban sani ba Allah ba ala alaikum salam na'am to ka ji an cinye lokaci me za ka ce na'am eh a aikin hajji ba ranar sallah na'am za mu zo kan gabar tambayar ka tana da fa'ida za mu zo kan gabar da wani sahabi ya rike wa annabi tambaya cewa daga wannan an jero su a jero suke ka'ida to sai aka zo ana ta tambaya cewa mutum ne da ya bakon ya fara da na ɗaya zai fara da na biyu da ya kwanye dawafi kawai zai fara yanka sannan ya zo ya dawafi annabi ya ce la haram babu laifi za mu zo gaban nan gaba insha Allah wallahu a'lam akwai na na eh dina arka eh sai aka ce da shi an aka ce ila ai mabniyun lil majhul wasu ne da wato ba a faɗe su ba amma ta bayyana suka yi tambaya kai ai za ka gyara cewa kila ya rasulullahi muka zo fasara yara a islamiyya sai mutum sai sahabbai suke ce ya ma'aike Allah shi ne kila ba kila wa kala ba irin ta hausa ba irin ta wace eh ta hausa ce in aka ce kila to akwai alamun alamun tambaya ba irin ta wace kila tambaya aka yi ba kuma irin ta hausa ba ce wannan tabbas ce sai suka yi tambaya shi ne suke kawo ka'idar nahu sai a ce babu ne lil majhul ai wannan shi ne abu na ƙarshe ina so in dan ja hankali akan wata matsala akwai duk irin abin da yake gare ke faruwa a kowace irin unguwa bayan Allah kowace irin matsala ce da yan unguwa ke magance ta dai wannan magana ne saboda waɗanda suke wato abin da ya shafi ba da tsaro a irin unguwanni musamman unguwan nan sanin da dai malamin ne zai zo ba amma yana cikin wanda suke bayarwa gaba ɗaya sacrifice suke duk da akwai matasa masu jini a jika da suka ba da dama za su yi ribaɗi domin sunansa ribaɗi suna nan yan vigilanti biyar wayannan bayan Allah ba ba ko wata gwamnati da ta ɗauke su su suka ba da ransu kawai za su ba da kariya ga unguwa da mutan unguwa kai kana bacci ba wanda yake biyan kwanakin baya wani kes ya faru wasu wanda suke bibiyar media za su ji har wani jami'in tsaro suka kama ya zo da kwaya suka kama shi kuma aka yi za'a kwamishina har kwamishinan yan sanda zai da yi yace kar a sake shi har ni da kunne na na ji a rediyo ne yanzu saboda haka sannan jiya ko shekaran jiya wannan wannan kama dan zandan ko jami'in tsaron ya zame musu matsala dan a rike musu barazana to ba da Allah ya sa suna da wato kafa ta sama ba Allah ya ce ba an shiga abu da sun sun shiga wasu matsaloli masu yawa to a wannan safin sun kama wani dilan kwaya wanda kayan kwayar ta hannun ta hannun da ta kai ta 190 da yana hannun su ba irin kallar jami'an tsaron da bazu zo karba ba har sai da suke barazana cewa wallahi an babu dama duk wanda ya matsa sai ya karba mu duk irin illar da zamu yi mata sannan aka daina kiran abin da nake so in kai ku shine to jiya sai ɗaya daga cikin su matasa ne sai suka kama wata yarinya da daddare da kwaya to jami'an tsaron da suka zo sai suka kama shi shi da yarinyar da suka je suka canjar kwakwai sai suka ce ai kama shi suka a bayan shofurai a nan cikin gandu ba abin ya faru ba wai a shofurai ba suka ce a bayan shofurai aka kama shi sannan kuma har sun kama shi yana lalata da yarinyar kallaka kuma sannan aka tafi yarinyar to ai da sai ku rike su dube to sai yaran da matasan suka fara bayanin cewa to su gaskiya in dai za su rika zuwa suna ba wa mutane kariya suna bacci sannan ba wanda zai shiga kuma alhali ba wata unguwa da na sani ni mai manyan mutane irin gandun albasa amma ba wata unguwa da za ka yi da babu da haɗin kai irin gandu kowa kan sai sani shi sa na sha faɗa ni duk abin da ya taso zai iya yin sani yin sani ba na jiran wai sai wani saboda watakila wajen jiran ba za a ci ɓata ba lokaci ba za a yi ba muna da manya Allah ya sani manya ta kowane ɓangare manyan ƴan boko manyan malamai manyan masana duk akwai duk kowane ɓangare kowane fatashi ka zo in aka fito ba da mutane za ka sha mamai amma na sha faɗa ko a karatu cikin baya da matsayinka na ne dukan dakta yanzu ta gudun ba ka ba unguwarka a matsayin ka na alaran ba tanni wata gudun ba ka ba wa unguwarka a matsayin ka na profesa ko dakta wata gudun ba ka ba unguwarka a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati babba ko jami'in tsaro wata gudun ba ka ba unguwarka idan ba kai ba la muhalla laka min al domin ana tinkawo da wannan ne ana tinkawo da irin wannan ne lokacin da wato mutum ya bawa al'umma yadda idan ya mutu za a ce Allah ya ji kanwa ne da yana nan da an yi kaza to suka fara tunanin cewa in har ba idan har ba za a bada gudunmawa a kan irin wannan aikin da suke yi ba to wallahi za su dena domin ba biyan sa ce ba ni mun tattauna da su nace idan ba a biya aikin nan matsalar da za a samu tana da yawa nake aiki irin wannan yana da kalubale da yawa kuma dole sai an yi hakuri amma mu abin da zamu iya za mu fadakar na za akwai manya da wanda na san suna da zil ko ba komai za su iya ba ku shawarwari kuma za su tsaya mu wanda duk wani abu da zai taso ko me yake sai sun tsaya mu muna da su anguwan nan da yawa al'amarin kasan nan ya komawa katani ne kawai to saboda haka idan ana so wannan al'amari da kai inda zai kai to wayannan matasan sai an tallafa mu tsakani da Allah sun fito ba ba dare ba rana suna ko kwanaki na san yaran da suka kawo su wani yana gini sun kwage ban kaya sai da yaran suka rika bayanin cewa ga inda suka ɗebo kaya ga waɗanda suka yi suke suka wato suka siyarwa ko ba komai ai waɗannan bayan Allah ko ba komai ya kamata al'umma ta san cewa tana da wata jama'a da take ba ta kariya lokacin da take bacci amma ba za a ba su gudunmawa ba kuma a rika yi musu bitar kulli to shi ne suka kai wannan matakin ɗazu akwai wani bawan Allah da kwanan ne ya tare a unguwan nan kun san matsalar unguwan nan ina yau faɗa ni ba zan daina gorantawa ba shekara nawa muna karantarwa shekara nawa amma from nowhere wanda ya zo gina mana makaranta da masallaci ba ko ne ba from nowhere haka ni ma wani da suke unguwar mu ƙarya suka rike mana suka rike wajen mu har sai da nake na sa doka a makaranta na ce in muka zo doka kar a ƙara ne wanda ba da yi kowa ya sani ko aka zo doka ba ma aka nake fitowa ƙararan faɗa ba ma ne wanda ku idan yara suka sauke za mu ga yau iyayen da muke ku za ku yi musu sauka mu karantar da su zamu kuma mun yi amma ba wanda za mu je mu faɗa muke taimaka mana babu shi za mu ce zaune lafiya ba za ka zo in ko ka ba da wani abu a gaban ka rance mu ka bawa kuma zan raba malamai na ba wanda zai biyo ni sai a kai kaza ba abin da ya maka zafi domin kai ka ga dama ba ma bara ba mu shi za muka zama liberal makaranta in ka babu muna zuwa amma Allah ba za mu je mu kwanta a gaban ka kaula kan ta ba ashabihi garsan fa adinihi jannatan idan fatti ba fatti ba ujali karka da ahzaba ولو أن أهل العلم صانوه صانوهم ولو عظموه في النفوس لعظم باو الله da ya gina mana makaranta har yau sau biyu na taba ganin sa Allah har yau sau biyu kuma ba Allah nan sai da yake malam gurin nan zai muku kadan nace ya isa har ya gabe ya yace a kuma kira na kar ya zo ya kadan a hada da wannan filin nace a kuma yanzu duk wanda ya san ba azza ba ma diwan dalibai makarantar ta kika ta kika to saboda haka wannan takeici ina faɗa ne saboda wayannan bayin Allah ni na zan matsalar unguwar na sani idan aka bar su suka ajiye komai to wallahi da yawa wasu ba za su iya bacci a gidansu ba domin yaran da suke rashin mutu yanzu kwanaki da yaro aka samu da ya sha kwayar ya haura wani gida sabon aure ya ce wai matar ta ce aka kawo ki ya kuma komawa saboda sun ba shi wata kwaya ta doki ni din nan ya kira riga sabon aure to abin da ya sa da kawo wannan wanda ya zo yanzu sabon tarewa ne ko wata uku bai yi da tarewa ba a unguwar yanzu ni da shi mun tattauna yake faɗa cewa duk wani abu da ya kamata shi wannan yan bijilantik abin da ya kamata a yi shi zai yi ba ko ne ba wallahi tallahi ko wata uku su fice bai yi da tarewa ba ina iyayenmu na unguwar suna ina suna ina to shi za ni Allah ya sani wato wato da yawa wasu za su ga kamar abin da ya shafi irin wannan ni ina da darasi da yawa wannan da irin abu ne ba ma ni haula ni kauli la ya kadu ne kauna isa bayan Allah nan sun sai da rayuwar kuma ba za a taimake su ba to sai da za ka yi da take za su zubar dan wannan bawo Allah ni har na kira shi na gaya ba yace mun wata police ne Allah ya taimake shi ya san manya kawai yace wata police ne shi zai je tunda yan ungo ba za su karɓo shi ba domin sun ce to za a yi uwar wasi na farko wannan surveillance din da suke zuwa su ma in wani ya shigo sun suka shigo za su kama daya sannan wallahi gare jini guri jini za a kaga al'amari zai lalace kuma daga nan bayan sun gama sun dau banza za su ajiye komai kowa ya je shi da kansa to shine Allah ya ce maka dai yanzu kafin to karatu yaran an fito ne ina faɗi wannan ne don iyayen da su sani Allah ya azurta mu da manyan mutane ba sai mun lissafa su ba unguwar nan kundila da gandun albasa muna da manyan mutane amma wannan sai ka kasa gane me me yake damu duk bai wanda Allah ya yi ma mu abin da za mu iya yi dan gurjin karatu nake da shi abin da zan iya yi shine zuwa karantar kuma ina yi bayan abin da ya shafi iyaye da kakanninmu har kuma jikoki da 'ya'ya ni ni wannan zan faɗa kuma zan taɓa jiri da shi abinda Allah ya hore mu ina bayarwa to kai ma abinda Allah ya hore ma kai wayannan bayan Allah aka bar su a haka to al'unguwan nan fa an samu guri depot depot da yara ƙanana suke tara mutane su zara makani kwace mutum waya wayannan indigenous din su suke zuwa su kamo su shi ma bulala ɗari Allah haka su ɗin nan su ne sun san kowa yanzu idan da wani abu zai faru cikin dare in dai a lokacin ka gaya musu ran nan da aka ɗauke babur ɗin wani yaro ko sati ne ba ni na kira waya nake gaya musu kusa da nan islamiyyar mu a daren suka rika yawo cikin daren sannan aka ce an ga an yi waje kaza da shi ba dare ba rana cikin rumfaɗin nan sun shiga sun tashi ko ina nawa aka ba su ko su ne biyar ba ba su ba to abin da kai tun muna da manyan da za su iya tsayawa su ba da kariya idan wani abu ya taso a yi amma a kasa yanzu wannan bakon da ya zo shi ne yake in Allah ya yarda har gurin zama sai ya mallaka mu gurin zama ka je bakin firamare za ka amurin kwakwaro ake ka tafi tarawar nan duk da iyaye da kakanni ne suka tsaya har motoci ne da sunan bijilanci amma mu na mu ko ohu haka za mu ta tafiya don Allah duk wani abu da zai taso kowane iri ne al'umma ba za ta tsaya ta yi da kanta ba to gaskiya wannan shine ni abin da zan iya kenan kuma na yi saboda haka ya rage ina mu idan za mu tsaya mu tsaya tsayin daga mu ga mun kawo wato wato matsala a kan irin wayan abubuwan mu tsaya domin Allah ya mana baiwa da manyan mutane ina yau faɗa wallahi kowane bangare ka zo ni ka ba ni takarda zan rubuta ma kowane bangare muna da manyan mutane amma abin ya fara zama wato ya fara kaiwa ƙarfi wayannan bayan Allah ne suka zuwa da makaman sa al'amari ya lalace kuma saboda haka wannan shi ne aikin mu faɗa muku gaskiya ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da zaman mai yake gaskiya Allah ya sani wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin na na bala Allah ya tsawaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu zargi da ya ce mana suna ko wani da suna da shawara da kuma mun da wata wata Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ko binda Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ko guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin